أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله الفاتح الخاتم ناصر الحق الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره دار العزيز ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية لا زالت للأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قطب المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسن السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأزواج قطب الأقراب فريد داري على الإطلاق هاتم الأتمين أبو إسحاق على إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وقاري وملاذي وأديبي إلى الله شيخ إبراهيم مسدد أسأل الله بأن يجعلنا من أهل السداد أئمة الشيخ إيتري لنا بهذا المعطري ولتعد بي بنظرة تأتي لنا بالظفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو بيو غوتا رمضان dubu biyu da dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya kenan hijiriya ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insha Allah zai mun tattauna akan mugayyibat na sayyidina Rasulullahi a cikin al-ishfa bi ta'rifi huquqil mustafa wannan muna gabatarwa ne ba don komai ba saboda ba lokaci kamar yadda Allah ya aiko mana da irin wayannan damuwa to shine ko yaya za mu yi abin da muka iya cikin damar mu bayar da gudumawar mu akan tallan son manzala ya mutum zai so annai muhammadu ya mutum zai sai annai muhammadu ya ake ake sayan soyayya ya ake ake samun soyayya menene soyayya ke haifarwa abin da soyayya ke haifarwa shine soyayya ba abin da ke haifarwa a rayuwa ga baki ɗaya sai alkhairi to kuma cikin soyayya ba soyayya da tafi kamar mutum ya samu son annabi Muhammadu. Son annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama kuma yana yiwa ka san aikin da annabin ya yi. Sanin aikin da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya yi shi ne ya sa ka kuma kai kuma ka ƙara sanin waye annabi Muhammadu. Wannan da shi ake son annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama. Manzala a karma halikin lahi alallahi bil itlaqi shi ne ta kowa a wajen Allah gabaki ɗaya babu wani halitta a wajen Allah wanda ya kai annabi Muhammadu balle daidai da annabi Muhammadu babu shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine akarmu khalqillahi alallahi shine awwalu wujudin awjadahu Allah shine nabiyur rahma shine nabiyul umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kowane annabi yana zuwa matsayin sa na annabi amma a tura shi zuwa kabilarsa ko zuwa yankin garinsu amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi annabin duniya da lahira ne ga baki daya duk wanda Allah yake Allah to annabi Muhammadu annabi ne a gurin ko ka san gurin ko baka san gurin ba zahiran ko batinan mutakabbilan aw mutadabbiran Allah ya kara mana san manzo Allah jiya mun faɗi abubuwan da Allah ya nuna manzo Allah ko ya ba manzo Allah na magayyibat na sayyidina rasulullah yau da mu ci gaba da inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun Allah maɗaukakin sarki ya saukar da alƙur'ani daga lauhul mahfuz ko kuma daga baitul izzati ko kuma ce daga in in indahu ya saukar zuwa baitul lauhul mahfuz daga lauhul mahfuz ya saukar da shi baitul izzati daga baitul izzati ya saukar da shi wajen sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallama Allah kuma ya alƙawari a bakin manzo Allah Qur'anin nan da aka saukar an saukar da littattafai ɗari da hudu ne Allah ya saukar da littattafai daga sama. To wanda Allah ya saukar wa sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallama Qur'ani ɗari da hudun nan cikin ɗari da hudun nan shine aka saukar da Alƙur'ani. Duk sauran littattafan da Allah ya saukar babu kowanne maganan Allah ne. To amma kuma a sharafahum a azamahum shine Alƙur'ani. Saboda Allah ya ɗaukaka Alƙur'ani saboda ɗaukakan wanda ya zo da shi. shi yasa an ba da annabi Musa al'injila, an ba wa taura, an ba wa annabi Isa injila, an ba wa annabi Dauda taura, an ba wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama al-Furqan shine al-Qur'ani kenan. To Qur'anin nan kowanne ya samu tabdili, abin da ake nufi da tabdili a canza wani abu. Gashi littafin Allah ne, amma Allah bai alƙawarin kare shi kamar yadda yi alƙawarin kare wanda annabi Muhammad ya zo da shi to annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Allah ya sauka masa da alƙur'ani sai aka sa alƙur'anin za a kare shi yanzu mustashriqin suna da tafsirin alƙur'ani dan su juya alƙur'ani suna da tafsirin alƙur'ani sama da ɗari amma ba su iya taɓa alƙur'ani ba bai iya canzuwa ba sun yi sun yi su canza alkur'ani bai yiwu ba saboda Allah ya faɗa a bakin manzo Allah inna nahnu nazzalna zikira wa inna lahu lahafizun to inna nahnu nazzalna zikira mun ji a bakin manzo Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce mana ubangiji ya ce mu muka saukar da azzikira shine alkur'ani wa inna lahu lahafizun ko mu za mu kiyaye alkur'ani to Allah ya kiyaye alkur'ani kamar yadda manzon Allah ya faɗa manzo Allah ya faɗi wannan shekara dubu da ɗari hudu da wasu shekaru baya to amma ga qur'anin har yanzu ba samu tabdili da taharifi ba ma'ana a ce kul wallahu an cire alif a ciki daga bakar zuwa nasi ba wanda ya isa ya cire alif ko ya ƙara alif a cikin alqur'ani ba wanda ya isa duk duniya kafiran duniya sun yi sun kasa ba za su iya ba saboda manzo Allah ya ce ba za a yi ba kuma Allah ne ya gaya masa ba za a iya ba saboda Allah zai kiyaye sabanin a taura an rikita shi injila an rikita shi zabura an rikita shi an cuccusa abin da babu amma qur'ani ba wanda ya isa saboda girman wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fa kana kazalika la yusadu ya'addu man sa'ati ka gairi abin ya kai ba in sa ga maka adadin mutanen da suka nemi canza alqur'ani ba wa tabdilu mukani su yi badalin hukuncinsa min almulihidat in aka ce mutum mulhidi ne to akwai bambanci shi mulhidi ya fi kafiri shi kafiri shi ne mai bautan gunki shi mulhidi kafiri ya yarda akwai Allah amma Allah yana sauka ne a jikin gumaka suka ce mana abuduhum la yuqarribuna ila ilallahi zulfa wannan kafirai kenan ba ma bautawa gumaka sai dai dan muna yi wa gumakan ne ko da su samu mu samu kusanci da Allah kaga gumaka kenan su kuma mulhidai ba su yarda ma akwai Allah ba to wannan bai yarda akwai Allah ba wannan kuma ya yarda akwai Allah amma Allah yana sauka ne a jikin gumaka suna roƙon gunkin ne ya haɗa su da Allah kaga wannan ya fi sanin akwai Allah kenan wannan kuma suka ce sam komi ka gan shi ne ce ne babu wani wanda ya yi abin in ka ga mutum ya mutu kawai lokacinsa ne ya yi tsaya kawai sai ka mutu haka to waye yi ka wani abu ne kawai sunansa neco ya haɗu ya yi mutum wayannan ana kiransu mulhidai su sun fi kafiri kafirci to su mulhidawan da mu'akkala su kuma mu'akkala waɗansu ne wanda su kuma suke kore shari'a amma suna cikin musulmai ne suna dukkan wani takalifu abin da aka ce sallan farilla farilla ne akan musulmi balagage azumi farilla ne akan mutum balagage yin sallah da azumi da zakka da sauransu su a gurin su babu takalifu in ka samu dama ka yi kawai baka samu dama ba shikenan su ne mu'attala la ce mala alqaramida akwai qaramida su kuma urus da'ifa ne daga cikin batiniya ana kiransu shugabansu watakila Hamdan, au kuma Farjidin Usman ana kiransa haka, ko Farjidin Yahaya, Kermis laƙabuhu, ana sa masa Kermisu laƙabinsa kenan, su ne mutanen da suke tafiya ana kiransu karane ɗa. Duk waɗannan sun yi ƙoƙarin su canza abubuwa cikin Alƙur'ani amma Allah bai yarda ba. Sun yi iya ƙoƙarinsu, suna daga cikin mulahada, su suna faɗan cewa babu wani wanka kamar wankan janaba sun kore giya halal ne kawai sun duk abin da zai zo musu su haka suke akwai Muhammad bin Hanifa sun ce shi ma manzon Allah ne azumi sunna ne amma kwana biyu sunna ne a yi amma kwana biyu hajji da alƙibla zuwa baitul baitul muqaddasi duk wa'innan sun faɗi irin nasu hukuncin akai amma a cikin musulunci suke ana kiran su karamida to dukkan su fa ajma'u kaidahum wa hawlahum wa quwwatahum sun hada makircin su da dabaran su da karfin su akan su rusa alqur'ani bai yiwu ba nifun ala hamsat mi'atu amin sama da shekara ɗari biyar suna ƙoƙarin yadda su su kawar da wani abu daga cikin alƙur'ani ba su iya yi ba ba ma ka daro ala idfa ishe min nurihi ba su iya kashe hasken alƙur'ani ba wannan manzo Allah ya zo da shi wala tagayyiri kalimatin min kalami ba su iya kuma canza wani kalma daga cikin kalmomin alƙur'ani ba wala tashkikil muslimin ba su iya kuma hargitsa addinin musulmai tsayayyu akan sun canza sun ɗauke ra'ayinsu ba fi harafin min hurufihi a ɗauki wani harafi daga cikin alƙur'ani su canza amma suna yakin alƙur'ani sama da shekara ɗari biyar bai iya yiwuwa ba kenan abin da manzo Allah ya faɗa inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun sadaqa rasulullahi wa min qawli ta'ala walhamdulillah wa min qawli ta'ala fadin ubangiji da ya faɗa baki manzo Allah sai huzamul jam'oi walluna dubur ranan yaƙi in aka je manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada sabon sa labari sai walluna sai huzamul jam za a watsa taron yakin inji manzo Allah yace za a watsa taron yakin wai walluna dubur kuma za su juya a guje kafiran da suka zo taron wannan an yi shirin yaƙi ne wanda mayakan manzo Allah ɗari uku da goma sha uku ne amma kafirai su dubu ne akan mutane ɗari uku da goma sha uku to wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da aka yi bala'in aka yi aka yi bala'in aka yi bala'in sai manzo Allah ya ce to ku kwantar da hankalin Allah zai watsa yakin bayan ya watsa yakin kuma za su juya ga baki ɗayan su ba wanda zai kai Allah ya sake faɗa ta bakin manzo Allah qatiluhum ku yaƙe su yu'azibuhumullah in kuka yaƙe su Allah zai musu azaba bayan kun yaƙe su bi aidikum da hannayenku wai hazihim Allah wai huzihim Allah zai kunyata su wai yansurukum alaihim kuma Allah zai taimake ku akan su wai zura qaumil mu'minina mu'minai suna kokonto ga kafirai suna da ƙarfi musulmai ba su da ƙarfi yaya za a yi sai manzala ce kawai ku ci gaba da yakin za ku yi nasara a kansu kuma Allah zai azabta su bi aidikum a hannayenku kuma Allah zai kunyatar da su kar ku ga karfin su kar ku ga yawan su Allah zai taimake su zai taimake ku akan su sannan zukatan mu'mini da sani Allah yana tare da mu'minai baya tare da su wa qawluhu manzo Allah ya faɗi huwa allazi arsala rasuluhu bil huda wa dinil haqq huwa ubangiji shine allazi arsala rasulahu wanda ya turo manzansa shine sallallahu alaihi wasallama bil huda da shari'a wa dinil haqq da addinin gaskiya lizhiru ala dini kullihi Allah ya turo manzo Allah ne ya bayyana addinin sa yana gaba da yahudanci yana gaba da nasaranci lizhiru ala dini kullihi da dukkan sauran addinan duniya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama nasu ne zai zamo yana sama da kowa walau kare al mushrikuna ko da mushrikai ba sa so dole sai addinin annabi Muhammadu ya ɗaukaka akan na kowa wa qawluhu ubangiji ya faɗa masa Allah ka faɗa musu lam yadurrukum illa azab karka ga taron yawansu karka ga abin da suka shirya lan ya doro ba su cutar da ku ba illa a zada su samu dan cuta ne kaɗan in ji Allah ka faɗawa mutanen ka su fita su tsaya kar su ji tsoro dan suna da yawa domin ana samun yaƙi da misali musulmai su zamo su dubu hudu kawai amma kafirai su zamo dubu goma sha biyu su dubu goma sha biyu nan kuma za su buga da dubu to kar ku ga yawansu ku ji tsoro sai Allah yake cewa to in kun gan su kun ji tsoro kar ku tsorata ka gaya musu su na su ina tare da su kenan ji Allah wato da su yi amma kaɗan ne da su iya cutan ku amma ku ne nasaran ke gare ku wa yuqatilukum idan sun sun yake ku yuwallukum al-adbara su da kansu kuma da su tsoro su juya a guje sun malayun saro na kuma babu mai taimakon su kaga kenan an faɗi musulman dai su ne da nasara wato kalimatullahi hiya al-ulya kalimatullahi hiya al-ulya karma Allah ita ce madaukakiya ita ce a sama fa kana kullu dalika kama qala rasul wa ma fi min kashf al-asrar al-munafiqina manzo Allah ya bayyana lamarin munafikai wal yahudu da yahudawa wa maqalihim da abin da suka faɗa wa qazibihim da ƙaryan su fi halfihim cikin wanda suke jin su wata qari'in da zalika da qaulihi kaman faɗin Allah da ya faɗa manzo Allah ka faɗa musu wa yaquluna fi anfusihim suna faɗa cikin kawunansu laula yu'adhibana Allahu bima naqulu ina ma Allah naku ya mana azaba dan abin da zamu faɗa wato suna faɗan kalma irin kamar a ce Allahn Allahn kan gaskiya ne ka turo Ubangijin kan da wuta mana ya kona mu ko in gaskiya ne Allah ka yi mana kaza ko in gaskiya ne Allah ya turo irin wannan kalma sai Allah ya ce to shi kenan wa yaquluna fi anfusihim law la yu'adhibuna Allahu bima naqulu to in gaskiya ne Allah ya mana azaba mana da abin da muke faɗa mu mun faɗi abin da muka ga dama to sai Allah ya turo da azaban kuma a yi musu wa qawluhu yufuna ji an fi an fusi malaikudun suna koyewa kansu malaikudun laka abinda ba sa bayyana maka ya kuluna suna faɗa law kana lana min al'amri shay'un da muna da wani abu namu na kanmu ma na hahuna da ba kashe mu anan ba kul ka ga musu law kuntum fi buyutikum da a cikin gidajen kuke ma labaragal lazina kutiba alaihim alqital to wanda aka rubuta musu za a kashe sun sai an tsokane su sun fito suna ganin su ne da nasara. Ila mabajihim zuwa ga makwancinsu, wani yadda da Allah ma fi su dorikum saboda Allah ya jarabci abin da ke cikin kirjinsu, wa yi mashi sama fi kulubikum ko kuma Allah ya shafi abin da ke cikin zuciyanku. Wallahu alimun bi zati sudur. Ubangiji shine alimun bi zati suduri. Duk abin da mutum ya riya a cikin zuciyarsa Allah yana sane da wannan. wa qawluhu ubangiji ya sake faɗa wa manzo Allah faɗa musu wa min allazina hadu sama'una lil kadhibi sama'una lil qawmi al-akharin lam yatuka yuharifuna al kalima min ba'di mawdihi yaquluna in utitum hadha fahuzu wa in lam tutu fahzaru wa man yuridu Allah fitnatahu falam tamlik lahu min Allah shay'a ulaika allazina lam yurid Allah an yuzahira qulubahum lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati azabun azim manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka faɗa musu wa min alladina hadu daga cikin su akwai yahudawa hadu yahudawa sama'una lil kadhibi masu faɗan ƙarya sama'una lil qawmil akharin suna faɗa wa mutane wasu abubuwa daban lam yatu ka yuharifuna al kalima ba sa zuwa maka sai dai su zo suna canza magana min ba'd mawdi'i ga gun da Allah ya ce sai ce ba haka Allah yake nishi ba kaza Allah yake nishi yaqulun suna cewa in utitum hadha idan an ba mu wannan fa ku zuhu ku rika wa lam tutu in ba ba ku ba fa zaru ku tsorata wa man yuridullahu fitnatahu ubangiji ba nufin ya fitine su falam tamlik lahu min Allah shay'a Allah bai sa musu mallakan wani abu daga ciki ba ulaika allazina lam yuridullahu an yuzhira qulubahum ubangiji wayannan mutane su ne wanda Allah baya nufin ya tsarkake zukatansu duniyar su taɗewa ne, lahiransu azaba ne kuma mai tsanani zai same su, Allah ya kiyaye. Allah ya sake cewa minan lazina hadu can wa minan lazina hadu sama'una kenan. Nan kuma minan lazina hadu daga cikin wanda suka zama Yahudawa, yuharrifuna al-kalima an mawabi suna canza maganar da Allah ya ce sai su faɗi da suke so. Wa yaqulan suna cewa samina wa asaina mun ji amma ba za mu bi ba. Allah ya ce mu yi Allah ya ce mu yi to mun ji amma ba za mu yi ba wasu hagar musma'in suna jiyar da abin da ba abin jiyarwa ba wara'ina layyan bi alsunatihim wa qanan tiddini wara'inan suna fadi ra'inan layyan bi alsunatihim suna tausawa da harshen su wa qanan wa qanan tiddini kuma suka ne a cikin addini wa qad qala mubdiyan ma qaddara Allahu ma qaddarahu Allah wa ataqadahu almu'minuna suna faɗan farkon maganar sai abin da Allah ya hukunta mu'minai suka suka itikadin sa wa iz yu'ajibukum wa iz wa iz yu'idukum Allah idha qa'ifatayn annaha lakum wa tuwadduna anna ghayra zati shawkati takunu lakum wa iz yu'idukum ubangiji yana muku tane yana tanadi wa idha qa'ifatayn ɗaya daga cikin kabila guda biyu annaha lakum suna ku ne watu wadduna anna gaira za ta shaukaci ta kuna lakum suna cewa suna burin cewa ana gaira za ta shaukaci abinda ba tsaya cikinsa shine naku ma'ana makaman kenan ubangiji ya sake cewa ka faɗa musu ya rasulullahi inna kafainaka to mu mun isan maka almustahzi'in duk wanda zai maka izgilanci mu za mu tsare maka inna kafainaka almustahzi'ina ka gaya musu haka ya rasulullahi wala ma nazalat bishiran nabi sallallahu alaihi wasallam bi zalika ashabu bisharan nabi sallallahu alaihi wasallam bi zalika ashabu da wannan aya ta sauka manzo Allah sai bishara wa sahabbansa bi anna Allah kafahu iyahum cewa ai Allah ya isa mun da makirtin su su biyar ne shine au mustajabtu dahara bil muhaimini bizal jawari hustu kullu ma'amanin نلت الذي كرمت وسط الأمل بالمؤمن الكافي وجل وعلا نلت الذي فات الفهول طرا أقول ذاك للإله شكرا أدم إلهي نيمتي وزرها وتنمي منها أبدا وسنها كفل إله كيد كل كائد وقد وقاني شر كل حاسد to wayannan waɗansu mutane biyar ne wanda suka sa manzon Allah da iskilanci su Abu Jahal da sauransu a ciki su biyar ne suka shirya wa manzon Allah makirci sai Allah ya shirya duk yadda za a halakar da su Allah ce da mu isan maka da su ranar yakin badar dukkan su kuma aka halaka aka halaka su biyar din a lokaci daya shine manzon Allah yake fadawa sahabban sa wa kana mustajuna nafaran min bi makkata wasu mutane na cikin makka yunafiruna an-nas anhu suna kore mutane in sun zo wajen manzon Allah wai wuzunahu suna cutar da manzon Allah ba halaku aka halakar da su baki daya sai daga cikin su saboda girman kai yana tafiya rigar na jan kasa rigar ta ja kibiya kibiyar tana da guba tana cakan kafansa amma saboda girman kai ba zai sunkuya ya cire ba wannan shine dalilin mutuwarsa tana cakan kafansa amma shi yana ganin girman kansa ya fi karfin ya cire kibiya wannan to ina ka na kalmustaji ne ya raina abun kuma aka halakar da shi halan wa qawlu da fadin ubangiji wallahu ya suka minan nas ubangiji zai kiyaye ka daga sharrin mutane ya rasulullah fa kana kadhalika ala kasarati marrama wannan ya kasance kamar yadda manzon Allah ya faɗa ala kasarati marrama ga dukkan wanda suka yawaita dan neman durru cutar da manzon Allah wa qasar katalahu da wanda suka nufi su je su kashe manzo Allah wa labarin da zalika ma'rufatun sayyatin labarai an sani akan haka sanannu ne kuma ingantattu sun yawa akan manzo Allah an yi shirin kashe manzo Allah cikin gurare daban-daban an yi taro da yawa don a kashe manzo Allah an haɗa kuɗi an haɗa jama'a an haɗa ƙarfi don a halakar da manzo Allah amma duk inna tafaina ka almusaji wallahu ya asmuka minan nasi duk Allah ya kiyaye manzo Allah manzo Allah shine wanda Allah madaukakin sarki ya ba shi komai da komai na kariya kariya Allah ya ba manzo Allah kariya domin mala'iku dubu saba'in ne suke gadin manzo Allah mala'iku dubu saba'in ne suke gadin manzo Allah tuntuni duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi dama akwai masu gadin manzo Allah Allah ya ce daga yau masu gadin ma su bari su bari na baka wanda suka za su yi na gadi ya rasulullah shine wallahu ya asmika minan nasi ina ka fainata almustajin sannan kuma a cikin hakan sahabban ba su fata gadi manzo Allah ba dan a cikin haka a yakin Hunaini ko a yakin Hunaini ne nake jin wanda aka ci Yahudawa aka sani ba Yahudiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya labo ya fada kan ya fada hannun manzala sallallahu alaihi wasallam da wannan bai hudiyar sayyidina Abu Ayyub al-Ansari yayi sadaka da ya zo yana gadin manzala manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce waye a bayan heman nan sai ce ni ne cewa yace Abu Ayyuba yace me ya faru yace ya Rasulullahi gani nayi wannan bai hudiyar da tare da kai an kashe ubanta an kashe ƴan uwanta na ga daga kai sai ita ne sai zuciyata ba ta nutsu ba ko za ta cutar da kai sai ce je ka Allah ya yi Allah ya saka maka da alhairi ko kuma je ka kai ma Allah ya yi gadin ka to sai zamo Abu Ayyub al-Ansar a Rum a Kistantiniya aka kashe shi a yaki bayan an kashe shi a yaki a Kistantiniya sai zamo ƙasan Rumawa ne wato ba ƙasan musulunci ba ne amma sarkin sai ga gawansa ana neman a ɗauke a garin sai sa a tsare garin gabaki ɗaya a je a bincika abu ayyub al-ansari da aka kashe yana cikin kabarinsa aka ce yana cikin kabarinsa sai ce to a dinga gadinsa daga ranan har yau ana gadinsa kuma ba kasan musulunci bane saboda addu'an da manzon Allah ya masa wannan yadda yayi wa manzala manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce ka je kai ma Allah ya yi maka gadi to gashi nan ana gadinsa kuma a kistantaniya har yanzu shekara dubu da ɗari hudu da wani abu wannan manzala sallallahu alaihi sallama bai gushe ba akan irin wayannan addu'o'i nasa wanda suka samu sahabbai saboda sahabban har da Allah yana gadinsa to an yi wani abu kuma kamar sai na babakar siddiq shine ke tsaye a kofar gidan manzo Allah duk wanda ya zo daga mutanen ƙauye zai zo wajen manzo Allah sai sai na babakar ya ce to in ka shiga ga irin zaman da ake a gabansa me ka zo da shi kana da wata tambaya ne in ya faɗi tambayan sai ya gyara masa ya ce to ka je gaban manzo Allah ga inda za ka yi ga inda za ka yi dalili ana tsoron ba ƙauye ne kar ya je kuntowa mutane kura ya faɗa ya faɗi wani kalma abin manzo Allah ya amsa abin ya zama shari'a kenan kamar matar da tace ya rasulullah ta daga wani yaro tace alai haza hajjun akwai hajji akan wannan yaron manzo Allah ya ce eh akwai hajji akan sa sai ya rasulullah ana haza hajjun akwai hajji akan wannan yaron yace akwai hajji akan sa sai ta sake cewa fi kulli amin kowane shekara manzo Allah ya shiru ta sake cewa fi kulli amin ya rasulullah manzo Allah ya shiru yace da ya amsa da kowa zai tafi aikin haji kowane shekara dole ne to ga wannan shekarar da ya za'i manzo Allah ya shiru to shine ma'ana la tasalu ana sha an tubda lakum tasu'ukum shine dalilin da yasa ake tsarawa in aka zo gaban manzo Allah a jinni gaske tambaya kar ka zo ka ballo mutane kura domin daga manzo Allah ya ce abun kaza ne to sai Allah na ya ce hakan na ce saboda shine shari'i duk abin da manzo Allah ya faɗa Allah zai kawo abu ta baki manzo Allah manzo Allah ya dauki abin shi kenan abin yayi ya dauke yayi domin misali aure ya a cikin musulunci ana aure banki ma babala kuma masna wasu lata waruba ko ana aure ɗaya ko biyu ko uku ko hudu amma sai na Ali bin Abi Talib ya ga yar Abu Jahal ya zo zai aure ta sai manzo Allah Fati sai da Fatima ta Zahara ta faɗa manzo Allah sai ta sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Aliyu ba za ka auri yar aduwullahi ka haɗa ta da yar nabiyullahi ba ba zai yi ba sai dai kai ɗaya ba za ka bar auren yanzu manzo Allah ya dakatar da auren gashi halal ne amma manzo Allah ya ce ya an hana auren kuma aka ce yayi eh to akwai irin wayannan da yawa a cikin addini wanda ga abin a cikin addini manzo Allah ya ce ya dauki abin shi kenan kamar wani ya zo ce ya rasulullahi ni na zo shiga musulunci amma ni abubuwa sun dame ni da yawa ni sallah biyu zan yi in an yarda manzo Allah ya ce wacce da wacce kake so yace ya faɗi sallolin da zai iya manzo Allah ya ce ka je an baka musuluncin ka kenan yayi wannan sallar sauran manzo Allah ya dauke masa irin wannan duk suna na a cikin addinin musulunci ba wanda ya isa yi wannan gabaki ɗayan duniya sai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi yasa dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aurar da mata manzo Allah ya aurar da mata akan zobe bakin zobe wannan ba komai bane in ya aurar zai aurar din ma ba sadakin ba komai kuma ba abin da zai faru amma ba wanda ya sai wannan sai annabi Muhammadu kamar yadda shi kansa in zai aure shi zai ce ya aura ma kansa ya aura ma kansa ba sadaki ba komai in yace haka yayi duk duniya ba wanda ya sai haka sai annabi Muhammadu sannan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a ce zai ga matar wani ya ce yana santa to ita matar ta saku a wajen mijin saki uku ko ya saka ko bai saka ba ta saku inda annabi ya ce na so bai taba yi ba kuma ba zai ba amma inda ya hakan kuma ya yi shi kadai ne manzo Allah yake da wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama babu wanda ya isa zai shiga ɗakin kaba ya daura aure in za ka yi aikin haji ka daura aure auren bai yi ba amma manzo Allah zai shiga cikin ɗakin kaban da da likafanin a cikin san ya daura auren auren ya yi kuma babu sadaki ya zamo shine saidan shine waliyin matan shine waliyin kansa ya ce ya ba wa kansa auren shi ke na yayi shi kadai ne yake da wannan manzo Allah shi yake da wannan fuskokin a wajen rabbul izzati yana da irin wa'annan bila adadi bila adadi eh a ce wannan mutum dan wuta ne ya ce an mai da shi dan aljanna shi kenan ya koma dan aljanna kenan manzo Allah shi yake da wannan shi kadai babu wannan da yake da wannan duk duniya in ba manzo Allah ba saboda haka manzo Allah huwa akramu khalqillahi ala Allah bil islaki wa ahabbu ila Allah اللهم انفعنا بمحبته اللهم ارزقنا محبته في الظاهر والباطن بظاهر رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق الحق والعدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر بدار العظيم muna roƙon Allah wannan hali da muka shiga Allah ka yayi mana kuma ina jan hankalin malamai ko masu dukiya wanda suke da hali a wannan lokacin ya kamata kyautata domin duk abin da ka ciyar shekaran jiya da abin da za ka ciyar yau ba ɗaya ba ne ma'ana shekaran jiya ba watan ramadana ba ne shekaran jiya idan da ka ba da mudin gero ɗaya to Allah zai baka mudin gero ashirin ne a matsayin ɗaya amma a wancan mudin gero ɗaya goma ne amma yanzu ashirin ne man ja bil asharati man ja bil hasanati falahu asharu amsalha duk aikin alkhairin da kai a watan ramadana ɗaya ana ninka shi so ashirin ne saɓanin in ba watan ramadana ba goma ne sannan akwai wanda mumini ne shi kuma shi kuma aikinsa ɗaya a watan ramadana ɗari bakwai ne da kafin watan ramadana ɗari bakwai ne a watan ramadana dubu ɗaya da ɗari hudu ne idan ka bada kyautan naira goma za a baka kyautan dubu ɗaya da ɗari hudu ne a matsayinka na mumini in kai muhsini ne kyautan kuma shi kuma ba, ba a lissafi innama kaman daidai ke da innama yuwaffa sakiru na ajarawan bigere hisabin saboda haka ana tattara mutane mutane suna cikin yunwa da yawa wanda suke da hali ko da ba za ka iya yi a gane ba ka san a yi ba ba ka san a gane kai kake kar a dame ka to ka samu waɗansu amintattu ka je ka sa ka aji zai amfanar da al'umma insha Allah kuma in aka ciyar da yawan Allah zai zai dube mu domin yunwan shi ma bala'i ne yunwan shi ma bala'i ne su kuma gwamnati su ƙara tsoron Allah tausasa taimakawa al'umma domin an tsayar da mutane da yawa mutane suna cikin wani hali hali wanda yake na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to halin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to abin da ya kamata kuwa dole al'umma ne kuma suna karkashin ku kar mutum ya ce ko in ce gwamnatin kar ta ce sai ta saurara abin da ya zo daga wajen gwamnati a'a kai dan Allah Allah zai mata abin da ba ta zato kuma ya ce ta riko cikin abubuwan take nufi kuma a tausasa daga nesa sai alherin ya zo idan sun yi a tsarin dan boko sai kuɗin ya zo tukuna su yi to wannan kuma gwada Allah kenan amma suna da ƙarfin da za su iya yi da dukiyarsu na jikinsu su taimaki al'umma suna da shi ko da yaya su yi ta ƙoƙari su yi su sa ido su yi su sa ido to sai Allah Allah su ma ya dube su ya taimake su muna fatan duk wanda ya taimaka Allah ya taimake shi wanda ya rike kuma Allah ya rike masa shi ma dama mun ce mala'ika aiki kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce matsalati shamsu illa wa bi jambaiha malakaini Allah bai taɓa fitar da rana ba sai dai a gefen rana akwai mala'iku guda biyu ɗaya mala'ikan yana cewa Allahumma a'ati muntikan halafan Allah duk wanda yake ciyarwa Allah ka mayar masa ɗayan kuma yana cewa Allahumma a'ati mumsikan talafan Allah duk wanda ya boye Allah ka haɗa shi da talauci to kaga mun ce mala'iku aiki mu ma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Allah ya maimaita mana karratan ba da karratin ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya rabbi bizati ثبت قلوبنا على الإيمان والتاجنا بعمل الإنسان انظر إلينا وانصر الدين عد حقوقنا وعد الدينا تكون لله بلا مشاركة وجازي أن الجزاء الحسنى بالمصطفى الشفي يوم المعشر خير الورى من كروز عليه صلى ربنا وسلم وفاز بلغينا وعما ما اللهم صل على وقل قوال خاتم لما سبقنا سراج الله والهادي الى اسرارك المستقيم على انيات القدر من دار العزيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون والحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا